نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتداء الوضوء نعم ومن أيقن بالوضوء a dukkan wanda ya tabbatar da alwalla ya tabbatar da cewa yana da alwalla wa shakka fil hadath amma kuma yanzu sai yake kokonto shin wai kari ya yi kari ko kuma bai yi kari ba wato ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da suke warware mai alwalla ko bai aikata komai ba to ibta da alwudu'a sai ya sake wannan alwallar tashi abin da yake nufi a nan idza shakkal insanu fi wujudil hadath wa aiqana fi wujudil tahara fa innal hadatha wato yuzhibu yaqina a alwudu'a wato wannan kare da yake da ko yana tafiyar da wannan yaqinin na alwalla din an gane ko to malikiya anan za mu ga cewa kamar hadisin da yake magana akan hadisin abdullahi ibn zaid abad ibn tamim annahu shukiya ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi as-salati faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan wato wannan hadisi da yake bayani akan abin da kake da yaƙini akan shi wato za ka yi gini ne akan shi ba abin da kake da shakka akan shi ba al-yaqinu la yazulu bi shakki wato ƙa'ida ce wanda take sananniya a wajen malaman wato fiƙihu an gane ko alqawaidul fiqhiyya yana daga cikin ƙa'idodi manya-manya al-yaqinu la yazulu bi shakki to kaga yana da tabbas cikin alwala amma kuma gashi uzila yaqinuhu bi shakkin wato an kawar da wannan yaqinin da yake da da kokonto to malamai suka ce abin da yasa malikiya take da wannan saboda bara'atu zimma shay'un wajibun ne ko sallah dole ne mutum ya yi ta to yayi sallah da abin da yake da daddar akan shi shin ya cika ko bai cika ba yana da matsala sama da a ce wato ya yi ta da abin da yake da tabbas a kan shi saboda bara'atu zimma ya hasulu bi yaƙini yana tabbata ne da abin da yake yaƙini ne na'am
ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بقرب أعاد ذلك وما يليه malam ya ce wa man zakara shay'an dukkan wanda ya tuna wani abu min wudu'ihi daga cikin alwallarsa ya tuna cewa bai wanke wata gaba ba daga cikin gababuwan da ake wankewa a cikin alwalla wanda kuma farilla ne wankewa wannan gaba din ya tuna ko bai wanke kafar shi ɗaya ba ko ya tuna bai wanke fuskar shi ba ko bai wanke hannun shi na dama ba ko na hagu fa'in kana bil qurb ana fa'in kana tadhakkuruhu idan tunawar tashi ya zamanto a kusa da wato alwallar tashi ne yana cikin alwallan ne wato ya tuna kawai ya fara wankewa kafafuwan shi sai ya ga ashe hannun shi na dama bai wanke shi ba ko kuma yana wankewa hannaye ya ga huskar shi kamas ya kallace ta a madibi ya ga fari fat to kaga a cikin alwalla ne kusa ne ko to a ada zalika wa ma yalihi to sai ya koma ya wanke wannan farilla din da ya bari wa ma yalihi da kuma dukkan abin da ya biyo bayan farillal wato dukkan abin da yake bayan wannan farilla din to zai wanke shi ne kuma an gane ko in sai ya ɗauki alwallar tashi daga kan nan sai ya ci gaba na'am wa in taɓawala zalik to idan ya zamanto to lafiya galau wa in taɓawala zalik idan ya zamanto an samu tazara lokaci ya tsawaita bayan ya gama alwallar shi ne ma mai yiwa ya tafi ya yi sallah da ya zo shi yana kallon madibi sai ya ga sauran jikin shi lafiya kalau amma kuma ya ga fuskar shi fari fat ko kuma da ya zo yana zaune kawai sai ya ga hannun shi na dama fari fat amma hannun shi na hagu da matsi cewa wannan hannun yanzu aka wanke shi wannan kuma an jima ba a wanke shi ba yanzu a adahu faqat sai ya sake shi shi kadai sai ya sake wankewa gurin shi kadai idan ya yi sallah ya tafi ya rama idan bai yi sallah ba kuma sai ya tafi wato ya yi sallah shi ta'am wa in ta'ammada zalika btada alwudu'a in qala zalika to wa in ta'ammada zalika to idan ya gangamta wato idan ya gangamta barin wannan wankewa gurin bayan ya gani da ya leƙa ya ga hannun shi na dama ba wankewa hannun shi na hagu a wanke ya ƙare alwala amma kuma akwai matsala a cikinta aka ce wani baka wanke hannu bai ce na gani kawai aka zauna ana ta hira da shi shi da son surutu ya gangamta barin wannan kin gurin har lokaci ya tsawaita to ibta da alwudu'a in tsala zalika to sai ya fara wata alwallar sabuwa idan har wannan lokacin ya tsawaita ya zamanto an samu tazara tsakankanin tunawar shi da kuma aikatawar shi to sai ya sake alwallah na'am وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه wa in kana qad salla fi jami'i dhalik idan ya kasance haƙiƙa yayi sallah a cikin dukkan waɗannan huskokin da aka ambata wato a kusa ne ya tuna ko bayan lokaci ya tsawaita ne to idan yayi sallah a cikin dukkan waɗannan sufofin da aka ambata to a ada salatahu wa wudu'ahu abadan to sai ya sake sallar da yayi da kuma alwallar tashi abadan har abada wato dole ne sai ya sake su idan ya zamanto a da gangam ne ya bar wannan gabar bai wanke ta ba bayan ya tuna amma in akan mantuwa ne ba zai sake alwallar ba na'am وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده
to shikenan to wannan kuma bayani ne akan sunna farilla idan aka barta dole ne a zo da ita idan ba a zo da ita ba tana iya kawa cikas wajen amsar ibadar da mutum zai yi da wannan sallah da wannan alwala din to wa in zakara mislal madmada idan mai alwala ya tuna kwatamkacin kurkurar baki ma'ana wa in zakara sunnatan min sunanil wudu'i idan mai alwalla ya tuna wata sunna daga cikin sunnoni na alwalla wanda bai yi ta ba mithlal madmadati kwata muka cin kurkurar baki a alwallar shi yamance bai kurkure bakin shi ba walistin shaƙi ko kuma shaƙa ruwa a hancinsa yamance bai shaƙa ruwa a hancinsa ba wa mashil uznain ko kuma wato yamanta shafar kunnaye yamanta bai yi kowanne daga cikinsu ba bai ɗaya daga cikinsu ba ko kurkurar baki bayan ya gama alwala ya ji bakin shi da waɗansu dai abubuwa wanda ɗazu da ya ci abinci ya jana ɗan taɓowa wani wani guntun shinkafa da makamantansu ya ce kai wannan mun kurkure baki na ba to fa in kana qariban fa'ala zalika wa lam yu'id ma ba'dahu to idan a kusa ne ya tuna wannan ɗin yana cikin alwalan ne bayan ya wanke fuskar shi kawai sai ya tuna bai kurkure baki ba to fa'ala zalika sai ya aikata a wato wannan farilla da wannan sunna din da ya bari amma walam yu'id ma ba'dahu duk gurin da ya wanke da gurin da ya shafa bayan wannan sunna din ba zai sake shi ba kawai shi kadai zai yi bayan ya yi shi kadai kuma a huce gurin وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك to wa in tatawala zalik idan ya zamanto wato wannan a wannan lokacin ya tsawaita ma'ana wa in taɗawar waƙtu ƙabla ta zakurihi idan lokaci ya tsawaita kafin ya tuna ɗin sai daga baya tuna can bayan awa ɗaya ko bayan minti talatin ko bayan minti ishirin sai tuna cewa a alwallar shi ta ɗazo bai shaƙa ruwa a hancinsa ba to fa'ala zalika lima yustaqbal to zai aikata wannan wato shaƙa ruwa a hancin ko kuma wannan kurkurar baki ɗin lima yustaqbalu min salawat saboda abin da ake fuskanta a gaba na salloli saboda sallar da zai yi a gaba idan yana so zai yi sallah da wannan alwallakin kenan idan yana so wannan alwallar tashi zai yi isha'i da ita alwalla ce zai yi magarba to amma kuma sai manta shaƙa ruwa a hancinsa a cikin wannan alwalla sai bayan magarba ya tuna to sai ya shaƙa ruwa a hancin nasa kadai saboda tunanin shi zai yi sallar magariba zai yi sallar isha'i da wannan alwala din an gane ko fa'ala zalika lima yustaqbalu min as-salawat wato zai aikata wannan din saboda abin da ake fuskanta a gaba na salloli walam yu'id ma salla qabla an yaf'ala zalik amma ma salla dukkan abin da ya sallace shi na sallah ta farilla da ta nafila kafin ya shaƙa ruwa a hancin nashi lam yu'id ba zai sake shi ba na'am ومن صلى على موضع طاهر من حصير وفي موضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه malam ya ce wa man salla ala maudi'in tsahirin min hasir dukkan wanda ya yi salla a kan guri wanda yake tsarkakecce daga jikin tabarma a kan tabarma gurin guda biyu ne gurin ɗaya tsarkakecce ne wa bi maudi'in akhara minhu najasatun gurin ɗaya kuma yana da kwai najasa to fala shay'a alaihi babu komai a kan shi a nan kamar yadda malamai suka tafi a kai kowata irin tabarma ce kowata irin tabarma ce in dai a gurin da mutum ya yi sallar a kai gefen da ya yi sallar a kai baya da najasa gurin ɗaya ne yake da najasa don illar zare zare ya janyo ya kawo shi can duk zaren da ka hau kan shi yana da najasa amma gurin da yake da najasar ba nan ba ne ka hau wannan baya cutarwa wannan shine abin da malamai suka tafi akai yawancin malaman malikiya sun tafi akan kowace irin shimfiɗa ce in za ka yi ibada a kanta gefen ɗaya yana da kwai najasa ko da gefen ɗayan wannan yanzu kowane zare in ka ce ka cire shi daga nan zai bayar da illal har ƙarshen can zaren ɗaya ne to amma kuma daga nan yana da najasa sai ka zo daga nan ka yi sallah ba laifi an gane ko wannan shine abin da malamai suka tafi a kai amma akwai waɗansu ɗan kaɗan daga cikin malamai wanda suka tafi a kan cewa irin wannan wato duka ta janya musu an gane ko to amma zance mafi inganci shine ne a ɓangaren ɗaya shine yake da najasa a ɓangaren ɗaya baya da najasa zai iya yin sallah a gurin da baya da najasa saboda la yukallifullahu nafsan illa wusa'aha da kuma dalilai na malamai da suka shimfiɗa a cikin kutubul furu idan aka koma za a gani a can na'am
wal maridu idza kana ala firashin najisin fala ba'sa an yabsuba alayhi thawban tahiran kafifan wa yusalli alayhi malam ya ce walmarid marar lafiya mutumin da baya da lafiya idan kana ala firashin najisin idan ya zamanto yana kan shimfiɗa wanda take mai najasa to fala ba'sa an yabu suda alaihi thawban zahiran wato babu laifi zai iya shimfiɗa tufafi wanda yake tsarkakekke kasifan mai kabri alaihi akan wannan tufafi ɗin wanda yake mai najasa ɗin wai salliya alaihi kuma ya yi sallah a kan shi babu laifi zai iya yin hakana mutumin da baya da lafiya saman shimfiɗar shi wato yana mata bawali yana bayan gari a gyara to ba laifi idan ya zamanto zai yi sallah a ɗako tafi sabo a shimfiɗa mai a saman wannan shimfiɗa mai najasa idan aka shimfiɗa ya ibada da shi ya gama hannu a ɗauke ta a kullum a dinga mishi hakanan ba laifi a kowane lokaci in zai yi sallah a mai hakanan ba dole bane a ce sai an ɗauke wannan mai najasa ɗin sai a kai sai a ɗora shi akan wanda ba ta da najasa na'am وسناد المريض إن إن لم يقدر إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على على التربع
malam ya ce wa salatul mariyud sallah ta marar lafiya mutumin da baya da lafiya idan zai yi sallah illam ya qadir alal qiyam idan baya da iko akan tsayawa cicir idan baya da iko yayi sallar a tsaye to salla jalisan ma'ana bi nau'aihi kenan illam ya qadir alal qiyam bi nau'aiha wato bangarorin nan nata guda biyu lam ya qadir alal qiyam istiqlalan walam ya ƙadir alal ƙiyamis tinadan baya da ikon da zai tsaya shi kadai ba tare da ya jingina da komai ba sannan kuma baya da ikon akan ya tsaya tare da ya jingina da wani abu to yanzu salla jalisan sai yi sallar a zaune kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya gaya imran dan husain allah ta'ala ya ƙara yadda da shi in ƙadara ala tarabbu'i idan ya zamanto yana da iko akan ya yi zaman ɗare to haka aka fi so ya yi sallar a zaune amma ya yi zaman ɗare na'am wa illa idan kuma ya zamanto baya da iko akan ya yi zaman ɗare to fa bi qadari taqatihi to sai ya yi sallar gwalgwadon ikonsa gwalgwadon yadda zai iya yi zai yi sallar haka nan an gane ko idan ya zamanto ba zai iya ba a tarabbo a tarabbo shine irin wannan zama shine ake ce da shi a tarabbo to idan zai iya yin irin wannan zama din to sai ya yi irin wannan zama amma idan ba zai iya yin wannan zama din ba to sai ya yi irin zaman da ya ga zai iya yi saboda la yukallifullahu nafsan illa wusa'aha Allah ta'ala baya ɗora wa rai komai daga cikin ayyuka face dai abin da shi ne mafi sauƙi a gare ta kamar yadda Sufyan ibn Uyayna ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa yusraha wato illa wus'aha illa yusraha face dai mafi sauƙi daga ciki wato wanda yafi kowanne sauƙi wato shi kaɗai ne Allah ta'ala yake ɗora wa rai ta aikata wannan abu to in ya zamanto a cikin yin hakanan din sallar a zaunan zaman tsare kamar yadda abdullahi dan umar yake yi ya zamanto ba zai iya yin hakanan ba shi mutumin da baya da lafiyar zai iya yin kowane irin zama ya ga zai iya yi na'am وإن لم يقدر على السجود فليومئذ الركوع والسجود ويكون سجوده أخفض أخفض من ركوعه وإن لم يقدر على السجود idan ya zamanto baya da iko akan yin sujada ya zamanto ba zai iya yin sujada ba to falyumi biyar ruku'i wa sujud to sai ya dinga yin ima'i al'ima'u shine al'ishara sai ya dinga yin nuni biyar ruku'i wa sujud da ruku'u da sujada wato zai dinga yin ima'i ya dinga yin nuni da ruku'u da sujada amma wa ya kunu sujuduhu akhfada min ruku'ihi sujadar shi ta dinga kasancewa wato ƙasa da ruku'insa wato a cikin ima'in nasa da zai dinga yi wato ya dinga yin wato wa ya kunu sujuduhu akhfad min ruku'ihi wato sujadar tashi za ta dinga kasancewa ƙasa da ruku'in nasa ne wato idan a zaune ne yake idan ya yi haka a ruku'u to in zai yi sujada ya zamanto ya yi haka an gane ko ya zamanto sujadar ta fi ƙasa sama da ruku'u an gane ko liyubayyana linnasi idza kana qa'iman yajlisu hakaza wa idza kana raki'an yaf'alu hakaza wa idza kana sajidan yaf'alu hakaza an gane ko bi hadhihi al-isharat يفهم الإنسان أن فلانا هو في الصلاة wa huwa haliyan fi sujud aw fi ruku'i aw fi qiyam na'am
wa in lam yaqdir salla ala janbihi al-aymani ima'an wa in lam yaqdir idan ya zamanto kuma baya da iko akan yayi sallar hakanan din a zaune ba zai iya yi ta a zaune ba ko da tare da ya jingina da wani abu saboda ciwon ya kai mishi to yanzu salla ala janbihil aymani ima'an to sai yayi sallar akan haƙarƙarin shi na dama sai a kwantas da shi irin yanda ake kwantarwa mamaci an gane ko sai a kwantar da shi wato kanshi a kudu kafafuwan shi a arewa kanshi ya dinga kallon gabas an gane ko akan haƙarƙari na dama kenan to zai yi sallar akan haƙarƙarin shi na dama ima'an kuma zai yi ta ima'i ne wato ishara zai dinga yi nuni zai dinga yi na'am an gane ko zai dinga yin nata shi ma da ima'i na'am wa in lam yaqdir illa ala zahrihi fa fa'ala zalika malam ya ce wa illam ya ƙadir idan kuma baya da iko akan yi sallar a kwancen ɓangaren haƙarƙarin nashi na dama illa ala zaharihi face dai ya yi reran sai in ya yi reran ne yake da iko akan yi sallar hakanan to fa'ala zalika sai ya aikata hakanan ɗin wato sai ya yi reran ɗin ya yi sallar tashi hakanan ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله na'am وليصلي- وليصليها بقدر ما يطيق wala yu'akhiru salata wato bai dacewa mutum musulmi baligi ya jinkirta sallah idza kana fi aqlihi matukar da yana cikin hankalin shi ana idza kana fi aqlihi ma dama fi aqlihi matukar yana cikin hankalinsa bai dacewa ya jinkirta sallah na'am wal yusalliha bi qadari ma yutiqu wato sai ya sallace ta gwargwadon yadda yake da ikon sallatar tata gwargwadon yadda zai iya yi to haka nan zai yi na'am وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم wa illam ya ƙadir alamasil ma'i idan ya zamanto baya da iko akan shafar ruwa baya da iko akan taɓin ruwa li dararin bihi saboda cutar da take gindaye da shi saboda baya da lafiya auli annahu la yajidu man yunawiluhu iyahu ko kuma saboda shi din bai samu ba wanda zai ɗako mai ruwan bai samu ba wanda zai mai komai ruwan marar lafiya ne ba zai iya amfani da ruwa ba idan ya ce zai yi amfani da ruwa rashin lafiyar tashi za ta ƙaru ko kuma za a samu jinkirin warkewa an gane ko ko kuma ya zamanto a'a jikin nashi yana son ruwa amma kuma yanzu shi yana kwance babu majiyyaci wanda yake na kusa da shi wanda zai mai komai ruwa kowanne wato likitawa sun ce a bar shi ya huta shi kaɗai a ɗaki an ce kala a shiga sai magariba gashi kuma lokacin sallah ya yi shi kadai ne wani lokacin marar lafiya yana buƙatar hutu Mm, a bar shi ya huta ya barci saboda masu shigan nan dare da rana safiya da marece an zo ina mai jiki to wani lokacin baya samu mai huta kan shi ma yana cazuwa ga rashin lafiya kuma ga cazuwar kai to haka ce a bar shi ya huta irin da dare kenan bayan an yi isha'i sai a bar shi a ce sai da asubahi a zo a tashe shi ya sallar asubahi an gane to idan ya zamanto babu wani wanda zai mai komai ruwa tayammama to sai ya taimama na'am فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائض إلى جنب إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين to fa in lam yajid man yunawiluhu turaban idan ya zamanto bai samu ba wanda zai meko mai turbaya wanda zai kawo mai ƙasa ya yi alwa ya yi taimama ɗin ya zamanto ba yaro a kusan shi wanda ma zai ce kai ɗan kwaso mun rere kaɗan ko ɗan kwaso mun ƙasa kaɗan to tayammama bil ha'id sai ya yi taimama da bangon katangar da yake kusa da shi ila janibihi shine wanda yake bangaren shi na dama ko na hagun ko gaba ko baya in kana tsinan idan bangon katangar wato na laka ne aka yi shi idan irin katangar laka ce wanda sai dai ko likitoci na kauye ko ni a likita ma ku anya ku akwai ta ta laka idan a cikin gidan shi ne yake to eh sai dai a cikin gidan shi ne kuma shi din ma gidan nashi irin na laka ne au alaihi tsinun ko kuma wato an yi shi da da siminti amma kuma an mai filista ta ta mutu haka saboda shi ma wannan sabon salo ne na in kada alaihi jinsun au jibusun jibusun
فإن كان عليه جبس أو جير فلا تيمم به a jisun duka ɗaya ne fa'in kana alaihi jisun idan ya zamanto a kan shi wannan wato katangar da aka yi ta talaka ya zamanto a samanta wato akwai jis wato an shafe ta da siminti an gane ku an shafe ta da siminti shine jibsun din da jibsun da jissun din ma'anarsu ɗaya an gane ko za mu ga cewa a mu a sharhi ya yi jissun ya ce ai jissun an gane ko shi kuma a sharhi sai ya ce ai jibsun an gane to idan ya kasance wato a sama ita wannan katanga da aka yi ta da laka an mata kuskurima an maida ta barikin turawa an gane ko aujirun ko kuma ya zamanto an mai faral ƙasa an mai lashu wato gidan ya ɗauki harama kenan to fala ya tayammamu bihi ba zai yi tayammama ba da irin wannan wato wannan katanga ba matuƙar dai gayyara ta ha sana'atu adamiyin ƙira ta ɗan adam ta canza wato wannan ƙasa ɗin to ba zai yi ba zai yi taimama da ita ba an gane ku to wannan yana ga shine darasi ne alhamdulillahi al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala wa bi hadal qadar sa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik